إن الله بما تعملون بصير
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ولينا أوككم نوككم نبيكم ha na uku misali ya ware nisan kenan Allah rantar da mu yau muna uku ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1444 muna roƙon ubangiji ta'ala ya datar da mu Allah muna roƙon ka samu daga cikin wa'inda kawa baiwa da samun yantawa a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ka karba ayyukanmu gaba daya da addu'o'inmu insha Allah ci gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma muna dai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda darasinmu na baya mun tsaya a aya ta 110 daidai ko yau insha Allah za mu tashi aya ta 111 Allah na tada mu bismillah wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yubayyin ta'ala iktirar al-yahud wan nasara bima hum fihi Allah yana bayyanawa wani rudani wanda aka same shi ta bangaren yahudawa da kiristoci wanda suka yi gorace-gorace da faɗin abin da ba haka yake a wajen Allah ba wa ƙalu lan yi dukkanin jannata illa man kana hudan au nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zamanto a cikin addinin yahudanci ko addinin salama ai kusa addinin salama ko addinin kiristanci addinin kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya mutu akan wannan addinin na yahudu su ba kiristoci suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake mi addinin kirista Allah ya ce tilka amanihum waɗannan ƙaryace-ƙaryacen su ne kawai abu ne wanda suka raya a zuciyarsu suka faɗa ba su dalili a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake a cikin littafin su wanda Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake kan addininsu a wata ruwaya an ce wata gardama ko rashin jituwa ne ta faru tsakanin wani mai yahude da kuma wani wanda yake kirista su a tsakaninsu ɗaya ya tashi ya ce ai addinin yahudawa ma ba addinin gaskiya ba ne kuma ya yi maganganun da yake nuna kafirci ga annabi musa alaihissalam har da cewa a cikin addinin kirista akwai ayoyin da suka bayyana yin imani da annabi musa alaihissalam yana daga cikin imani da annabi isa shi ma wancan bai yahuda shi ma da ya tashi ya to wannan addinin na kiristanci shi ma ba addinin gaskiya ba ne ya kuma yi maganganu waɗanda suke nuna rishin imaninsa ga annabi isa alaihissalam tare da cewa a cikin littafin nasu na attaura yana daga cikin bishara wanda Allah ya ba wa annabi Musa alaihissalam na zuwa annabi Isa kenan na daga cikin imani da annabi Musa ka yarda da annabi Isa alaihissalam kamar yadda na daga cikin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yarda da dukkan sauran annaba a matsayin su na annabawan Allah ne da haka sai Allah madaukakin sarki yace sun ce la yadkhulul jannata illa man kana hudan haka bai yahudan yace ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu akan addinin yahudanci au ko kuma shi ma kirtan yace ai ba mai shiga addina ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance akan addinin nasara sai Allah ce tilka amani hun duk wannan maganganun su ne ba gaskiya bane idan kuma da gaske ne fa Allah ce kul ka gaya musu hatu burhanakum ku ka hujjojinku shi bai yahudan da yace ba shiga aljanna sai ta hanyar addinin yahudanci ya kamata ya kawo hujjojinsa ba shi da su shi ma kiristan da ya ce ba mai mutuwa ya shiga aljanna sai wanda ya mutu akan kiristanci ya kawo hujja amma muna da hujja ba wanda ke shiga aljanna sai wanda ya mutu akan addinin musulunci ko ba mu da hujja wace ce ita ha to an samu hujjoji masu yawa kenan wani ya ce bal man aslama wajahu wani ya ce mi shi ke zan kuwa gaba ɗaya ɗungurungun ya kamata ayu kakka sha mamaki wata rana wani zai tambaye ka miye dalilinka na addinin musulunci shine addinin gaskiya za shiga aljanna shi inna dina inda Allah inna dina inda Allah al-islam wannan yace hai kuja gangariya kenan inna dina inda Allah addini a wajen Allah wanda Allah yake karba ga mai shi shine al-islam addinin musulunci wannan ta ishe ka idan kuma ya ce banda wannan saka cewa ban yabta gigar islamu dinan waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda yayi niyyar yin wani addini gar islam ba addinin musulunci ba a matsayin addini sai Allah ya ce falan yuqbala minhu Allah ba zai karba masa ba wannan hujja ce ko ba hujja ba ce huwa fil akhirati min al-khasirin kuma zai waye gari ranar tashin alkiyama yana daga cikin tababbu wani yace ya haka to a nuna mashi wanda sun mutu kuma suna aljanna kai in kai ne kuma ya zaka yi ka ce mashi addini a wajen Allah musulunci duk wanda ya addini ba musulunci Allah ba zai karɓa masa sai ce to nuna mana wanda kake da tabbacin wannan kabarin ware ne wanda ya mutu kuma yana aljanna kuma da hujja ya zaka yi wani sahabi ya ce zo mu tafi zai je nuna mashi kabarin wani bawan Allah wanda ya cika da kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala janna yace kaga wannan kalmar shi ta karshe da zai mutu ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya rasul muna da tabbaci kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda karshen maganar shi shine la ilaha illallah wannan ya shiga aljanna wannan dan aljanna ne an samu hujja ko ba a samu ba to haka ake so duk abin da za ka yi a cikin rayuwa na addini idan an ce hujja ka kawo hujja wanda shine bambancin wanda yake addini na gaskiya da wanda yake addinin sharholiya addinin gaskiya ana tafiya ne akan hujja addinin sharholiya sai dai hayaniya da hargowa hujja in ta yi tsanani a yi zage-zage da a kai a matsayinka na mai imani da Allah ai mai abin faɗa baya faɗa sai dai sai dai ya faɗa ya zama to duk abin da za ka yi kana da hujja a cikin musulunci wannan shine ake so wannan ita ce tafiyar sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ahlus sunna akan ta suke sai sa daga ce ai kakkai gardama da su ai musa kaduwa to za su kadu mutun da gaskiya ya kadu ba zai kadu ba tunda yana yin abu akan hujja ne to shi ma Allah ya ce ya yahudawa da suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu a yahudanci kiristoci suka ce ba mai mutuwa ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu akan addinin salama Allah ce kul hatu burhanakum ku ka hujjaku in kuntum sadiqin in kun kasance kuna da gaskiya ba su da hujja to sai Allah ya ce to in kuwa ba su da hujja bala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ubangiji ta ce bala tabbas ne tabbas ne man aslama wajahu lillahi duk wanda ya meka al'amarin shi zuwa ga Allah duk wanda ya meka addinin shi zuwa ga addinin Allah al'amuran ka gaba ɗaya ka caukan ka tattara ka meka zuwa ga mi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa huwa muhsinin yana mai kyautatawa ka mika al'amarinka zuwa ga Allah shine al-ikhlasu lillahi fil ibada duk abin da zaka yi nau'in bauta kar kai sai dan Allah in ba dan Allah bane kada ka yi shi ma Imam Malik Imam Dar Hijra Allah mishi rahama idan ya fito da gidan hijira je inda yake ba darasi na hadisi a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi duk takin da sai ya tambaye zuciyar shi wai saboda me kika fito me yasa zaki je ki yi wannan darasin yana kwankasa zuciyar shi yana tambaye zuciyar shi dan me zai yi yana baiwa kanshi amsa dan Allah ne shi yasa kaga da ya rubuta littafin shi na muwadda kowane malami in yi littafin sai rubuta suna muwadda aka yi muwadda masu yawa aka zaka ce ya imam ai mutane bayan ka littafin ka sa mai muwadda malik wani ma ya yi littafi ya sa muwadda wani ma ya yi littafi ya ce ai wannan abu ne mai sauki duk abin da aka yi don Allah shi yake da kuma shi yake tabbata yanzu an ce maka akwai wata muwadda ma ta wa ka sani da an ce muwadda ya ce muwadda malik ko ai dan akwai wasu muwaddodin ne shi yasa aka kira ta zabi muwadda malik to duk abin da aka yi shi don Allah shi yake tabbata kalma mafi kyau banza Allah ce kalmar lubaid alama kalallahi batilan duk abin da aka yi ba don Allah ba to wannan abin watsatse ne abu ne wanda yake ba shi da kyau kuma baya da wama to shine man aslama wajahu ila Allah wajahu lillah mutumin da yake aikin shi dan Allah yake yi da ikhlasi in zai yi sarka zai yi dan Allah in zai kyauta zai yi dan Allah in zai yi zumunci zai yi dan Allah duk abin da zai zai maka ne saboda Allah ka yaba shi ko ka kushe shi o haka shi yayi dan Allah kuma Allah ya gani Allah samu sami irin wannan zuciya motarkin a zuciya yake Allah ko wanda zaka zo ka tambaye shi abu kai da shi sai haraka amma da zaka same cikin mutane kace ina so a taimaka mana kaza sai ma kaga wannan ya samu matsala ko ya samu matsala saboda bi kamar shi abun kumya ne a ce an tambaye kaza bai yi ba a cikin mutane amma an kai da shi ne sai ga ba zai iya ba saboda zuciya tana da rashin lahiya babu ikhlasi lillah a cikin ayyukan da yake saboda haka diyawa daga cikin sabon manzon Allah ko sallar dare za su yi sun shiga ɗakin sirri iyalinsu ma ba sa so su gansu balle sauran ayyuka amma kai ne ka tashi cikin dare ka yi ta sallah da sai ka je cikin fada ana zance kana hama ha lahiya kana kai aje ban yi barci ba kwana ne ina sallah kaga an samu matsala ko an samu matsala aje ban yi barci wala kwana ne ina sallah ina wurdi duk ibada da za ka yi ta hatta sadaka in za ka yi ko kyauta idan ka yi ta ɓoye tana da wani bonus wanda ba ɗaya ce da wanda ka yi ta a bayyana kaga Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni mahi da za ka bayyana sadaka ka bada ta kowa na gani gaban mutane ma da haka wannan zai sa wani yayi amma sai Allah ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum amma da zaka yi ta a ɓoye kadiban mabukaci ka bawa shine fuqara wallahi yayi maka alheri kaga Allah ya ce in ka bayyana ki matakin farko ce da zaka bayyana sadakar ka kowa ya gani ka bada a kirikiri to wallahi madalla abinda Allah ce madalla ai ya karbu ko amma sai ce da zaka boye wajen bada rukumu bai wa mabukaci wanda yake bukatar abun bawa khairul lakum wannan shine mafi alheri a gare ka me yasa as-sadaqatul khafi tadfi'u ghadabur rabbi idan Allah yayi fushi da kai idan ka ba da sadaka a ɓoye sai Allah ya janye hushin da ya kanka a ga wannan bonus zai kowa bonus ba ne wanda sadaka da ka yi ta a bayyana ba ta da wannan falalar to shi yasa Allah madaukakin sarki yace man aslama wajahu lillah duk wanda ya mika wuyan shi zuwa ga Allah kuma duk abin da zai yake yin shi dan Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa al ihsan anan guda aka ce shine mataba alir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sharuɗan karɓar aiki abu guda biyu ne ka sa wannan a cikin tunaninka duk aikin daga Allah ya karɓe sai ya sami sharaɗa guda biyu sharaɗi na farko ka yi shi saboda Allah sharaɗi na uku sai ka yi shi a kan ƙarƙashin shari'a koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka ɗauki ɓangaren sufayi sufi idan ya ibada baya so a yabe shi amma matsalar mene ne kwashe-kwashe shi komai zai yi kawai da an ce hadisi ya ce Allahu akbar kawai sai ya inganta ko bai inganta ba oho dan bid'a ma haka zai yi abin shi tsakanin shi da Allah yake kuma da gaske yake kaga mutum ya kama azumi hotun Rajab da Sha'ban da Ramadan wata uku bid'a ka nauyi kuma da gaske yake da Allah yake amma me matsalar ai manzon Allah bai yi ba kun bai ce ai ba yayi mi yayi aikin baban giwa ko yayi aikin banza yayi aikin banza wani mutum ya ga wani yana nafila bayan keto alfijir yake ta yi sai da wajen raka a shida ko takwas nawa ake rakatun alfajar biyu ko haka manzo Allah yake haka yace ai sai yace miji me kai wani yace sallah ce ne yace wata sallah ce rakatun alfajar yace kai bid'a yace kana tsammanin Allah zai mana azaba saboda nayi sallah kaji ba hujja irin ta dan bid'a yace eh in kai ne me zaka ce yace Allah ba zai maka azaba ba saboda ka yi sallah amma zai maka azaba saboda ka saba manzon Allah wajen sallah din alaysa kazalik haka ne mana haka ne manzon Allah ya ce rak'atay al-fajr rak'a guda biyu khairun min ad-dunya wa fiha ko khairun mimma talat alayhi shamsu kai ka zo kai shidda ka nuna manzon Allah bai san farala ba kenan da ya gane da shidda zai ka tuhumi annabi kenan bai gane yadda abin yake ba shi yasa duk abin da zaka yi kokari yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka yi bid'a wallahi karka yi bid'a to shi yasa dan bid'a da sufaye sukan yi aiki saboda Allah amma kash wannan sharadin guda yake kubce musu shine itiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam koyi da manzon Allah cikin ayyukan nasu sai suka fadi warwas wasu kuma za su yi koyi da manzon Allah kin masu riya zai yi kamar yadda annabi ya ce amma me ya matsalar kuma shi ku bai yi ba dan Allah yana sallah kawai da ya ga mutane sun shigo sai ya kara kamewa ya daidaita abin da ya tsab saboda mutane za su gani kana ce bai yi ba sallah ya samu matsala ko bai samu ba ya samu matsala kaga matsala ce ta zuciya matsala ce ta zuciya kuma shi dan mugu ne wallahi kai gyara wallahi za a ce baka iya tsayo sallah ba gyara sai ga ya kara kankame ya nutsu da yana so shi ya fasa zai yi sallah irin ta annabi anan amma me matsalar to a cikin zuciyar tashi menene matsalar so yake ya burge ba sai kaga shi ma sharadin guda ya fadi yayi koyi da manzon Allah amma kun bai yi abin saboda Allah ba ranar tashin alkiyama Allah zai ce wa duk wanda ya wani aiki na ibada in dai abin da ake bada lada da kai dan mutane su gani eh sai Allah ya ce ka je zuwa ga wa'inda kai dan su gani kaga hal tajidu indahum jazaa a wajen su ka samu sakamako ni dai a gurina baka da shi shi yasa dan bid'a da mai riya wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za su gabaci zuwa ga abin da suka aikata daga cikin ayyukan su na alheri amma sai Allah ya ce suna tunkarowa faj'alnahu haba'an ga tarin lada yana ganin nashi ne amma sai Allah ya sanya ladan a lokacin zama kaman wata kura a bashekewa Allah ya tsare mu daga riya kuma wallahi mugun ciwo ne annabi ce ciwo ne mai wuyar magani in ya kama ka baka sanin lokacin da kake da abin da zaka yi sai ka kawo so kake ka burge so kake a gani ayaba ka ji dadi ka wani kuna kokari a hawa to aya alhamdulillah kuma yake ji dadi ta gani idan ka tashi yin ibada ka yi ta yabon mai yabo kar ya dame ka ba ruwanka shi ya sani kai tsakaninka da mai da Allah kake yi kuma kushe wani mai kushe kai ya karya maka gwiwa idan ya yabe kai dan Allah bai karbi ibada ba tayi idan kuma ya kushe kai Allah ya karba ba matsala ashe da kaga ana ku ana ma kushe ka kana bakin ciki da damuwa ta fuskar ibada ka samu matsala tunda ba shine mai karba ba kullun ka rika kyautata alaka tsakaninka da ubangiji ta hanyar aikin da kake yi wanda shi da zaman ka lafiya tsakaninka da ubangijinka shi yasa Allah madaukakin sarki yace man aslama man aslama wajahu lillah wanda in ya tashi ibada ta zai yi saboda Allah wa musin yana mai kuma koyi da manzon Allah a karkashin abin da yake na ibada sai Allah madaukakin sarki yace wannan sharda guda biyu ya cika walahu ajruhu inda rabbi to wannan mutum na da ladan shi cikakke a wajen ubangiji shi Allah samu daga cikin su haka mu kiyaye abubuwa guda biyu yin abu dan Allah da kuma idan zamu yi abu mu yi koyi da manzon Allah da an ce manzon Allah bai yi ba to ka bar shi karka rika harara yanzu kaga a cikin azumin nan akwai waɗansu raka'o'i da ake idan ka ji ladan kai roba yayi yawa wallahi ana ce mata raka'a akwai ta kullum a ce yau raka'a biyu ya latifu ɗari kaza da kaya ka kasa ba ladan annabi kaza wai ladan annabi ba kuma ba ma ɗaya ba annabi ai kaga kai ba abin akwai zuki ta ballamar a ciki ƙarya ce bala na kai ya samu lara annabi ka isa yanzu kawai sai a ce ga wani ciniki da za ka yi yau ka hime kudin garin na kudi kuma ka rika jin daɗi don kana sakare a ce waye mai kudi a cikin afirka ka ce dangote waye na duniya ka ce bilgir ko waye ya ce to ga wata kasuwa yau in ka yi ta kawo bilgir kudi kuma ka rika jin daɗi kuma ka je ka yi don kana sakare wata riba ce za ta zo maka balle ai misalin ba ya fi ƙarfi haka annabi kuma kawai a ce za ka yi raka a kaza ana jan inda an zan lahu kaza da ƙulhuwan lahu kaza ya laɗifu kaza shi ke ne ka samu ladan annaba kuma kana jin daɗi ka a bidiya ka nauyi Allah ka raba mu da bidiya a yi ta yi sai wata ya kare kuma a zo a ce juma'a da ƙarshe ran na akwai sallar ƙara'u wata sallar ta yi wai sallar ƙara'u raka hudu ce za yi in ka yi ta wai duk abin da ka tauka dutsiye da ka yi a rayuwar gaba ɗaya Allah ya hiba ta ga tahira ba zan gima na ita kuma sai mutum ya rike jin daɗi ya je yi kuma babu ita a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan mai sauki da in ka fita kauye za ka samu nadi da ƙari eh akwai wani rubutu ma da ake kulhuwallahu ta ake rubutawa a wani dan lokaci na ranar sallar qara'ukin nan sai a yi layu ya ce bana akwai mace-mace akwai mutuwar mata amma duk wanda sai wannan layar in ta kenan ba ta daga cikin wasu mutuwa wa a ce akwai mutuwar sarakuna suka sarakuna da santa zarce haka da zarce a kamu su ko ko a ce akwai mutuwar manyan mutane ah ta wata shekara ce ba mutuwar mata ba ta saraki ba ta manyan mutane wallahi wanda ake kiransu da malamai suna cin amana malanta suna damfara a cikin musulunci wannan wasu malam ne fa suke wannan wakilan annabi a bayan kasa ba malamai magada annabawa amma ai suke ha sai zaman to magadar arnan baya wannan magadar arnan baya kenan wanda su rika ci da addini suna kirkiro abin da babu shi a cikin addini kuma suna bayyana al'umma kuma sun yarda da su dan kawai samu da wani abu amma idan kana so ka huta ka bi sunna Allah ya kabu sunna za abin za a yi sai ba matsala ba wani kwashe-kwashe ba wuya duk wani wuridi ka sanya wani ƙarar za a ce maka ka yi wuridi so ka za inda ya wuce ɗari wallahi ba daga manzan Allah ya kyau Allah zaluncin ka ka yi kyau shi ne abin da aka taɓa samu lissafin adadin ya kai ɗari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asghifari a wani hadisi yace rayi sabai hadisi yace rayi so ɗari kuma na daga cikin azkarin sabawa masa waɗansu daga cikinsu manzan Allah yana yin ɗari kamar su ba Allah bi hamdihi kamar la ilaha illallah wa da hula sharika la lahul mulku wa alhamdu la kulli shay'in amma ka dace kai ɗari uku da talatin da uku da goma sha uku kai dubu uku wallahi ka shiga ka shiga wallahi an jefa kare fandar kaga dubu bakwai ka gani kuma tsubbin na fayo tallata ake a social media abin da nake so ku gane yan uwa ibada da addu'a dukkan su tsarin su daya kaman kile ne ina bada misali da kile a gidanka kana da makulli ko kwado da kake rufe gidanka a cikin kwadon da zaga akwai hakora to idan ka rufe gida da kwado da ka tafi gari sai ka ce wannan hakoran sun yi kadan da ka sai aka kara ba in ka zo zai bude zai bude ba zai bude ba ko kuma ka ce ka wannan hakoran sun yi yawa da ka sai aka katewa wani makeri mai kira ya dan sassake maka hakoran wannan kilan in ka zo zai bude haka addu'a take haka ibada take samfarin in ya canza daga na manzon Allah wallahi kai aikin banza bari ba ku misali yanzu mutum yana zuwa yayin karatu a matsayin na doctor ko professor ko professor ya zo jami'a ai ana bukatar malamai ko ha kawai sai da ya ga dalibai sun shiga shi ya iya harkar abin da ya shafi istuwar sai ya zo ya musu ko shi abin da iya kalkil ne mutum ne mushammatin ne sai ya zo ya musu geography sai ya zo ya musu bangaren lahiya da sai ya zo ya musu haka kawai saboda ya yi diflamkin ya zo ke koya in wata ya mutu ina zai samu salar kin shi in yaje ce a bayan salar ya zama kai shi matsala ko bai ja ba ta yaje tara hayaniya a banki ko a post ko a inda ake salar ce dan mi shi ya koya eh ka koya ka koya amma baka da mi baka da salar saboda baka biyo ka'ida ba to ibadar da ba bu ka'idar manzo Allah ba haka take baka da komai a wajen Allah komai yanda kai ta hamshakin dan kwangila ne kai sai ka diba wani hili a cikin gari da aka ware da gwamnati me yasa ake ware hili dan ayi likita ko ko dan ayi lakwal ka je ka tabbata hilin lakwal ne kawai sai ka zo ka gina kalasoshi har kai ka tanga da tabulo da komi kai dan kwangila ne kana da nif kana da waye kowa ya sani cikakkiya sai ka zo ka ce gwamnati ai na yi kalas guda goma a can yanzu kuɗi kake so wa zai baka za baka idan ka ce kai sai ka hariya amma hakuri a ƙarshe me zai kasance gidan kaso sai su wannan sa a kai kacan a tsare saboda biyai kawai baka biyo ka'ida to wallahi ibada haka ce duk wayawanta da kyawunta in dai ta kauce daga tafarkin annabi muhammad komai yawanta wallahi banza ne karka sha mamakin yawan da roman duk aikin banza ne a wajen Allah haka musulunci yake rayuwar duniya ma ta zama haka in baka bi ka'ida baka samu ballantana lahira ballantana lahira lahira kayan wasa ce ballan ibada wanda an halitta ka dan ita wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun haka kawai ka zo ka yi ta haka nan dan wani ya ce ayi wallahi aikin banza ne da haka mu tsaya akan sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da manzon Allah kada wani rudani ya kai ka ka je ka rika bata kanka lokaci dole ibada sai ta cika sharuda sharadin ta na farko yi dan Allah na biyu ka yi ta bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shine jakadan Allah a bayan kasa da an samu sabana ka to kai aikin banza shi sa Allah ya ce duk wanda suka kyautata shine koyi da manzon Allah kuma suka yi dan Allah to falahu ajruhu inda rabbi suna da sakamakon ladansu a wajen Allah na daga cikin abin da Allah zai ba su na tukuici shine wala khawfun alaihim ba su da tsoro ba wani tsoro tare da su akan abin da za su fuskanta a cikin kabari barantana ranar taron mahashar balle wajen tsallaka siradi balle wajen hisabi wala hum yahzanu ba su da bakin cikin abin da za su bari a baya ka san idan mutum ya tashi rasuwa akwai damuwa da yawa da take zuwa ta lullube shi ka tana kudinka a kwanta kai kuma ka tara gashi kuma yau zaka bar su ka tuna matan ka ka aure su ga sunan hada amarya kuma gashi zaka barta dole kuma zaka barta ka tuna yaran ka hada yara kanana irin masu shiga rai kuma gasu zaka bar su motar ka mai sanye ko aro baka badawa ga ta kuma zaka barta to irin waɗannan damuwar abubuwan sukan zo su lullube mutum amma wallahi duk wanda ya ikhlasi a cikin ayyuka ya yi koyi da manzan Allah to idan ya zo rasuwa wannan damuwar ba shi da ita bai da wani bakin ciki ko baya fargaba baya tsoro akan abin da zai tarda a lokacin da mala'ika ya ziyarto shi don fice masa rai baya tsoro da fargaba a lokacin da za a ji shi a cikin kabari baya tsoro da fargaba a lokacin da mala'iku za su mai tambaya baya tsoro da fargaba akan dadewar da zai a wannan kwancin na kabari ka san kwancin kabari dadewa ake ko yanzu wasu sun yi shekara wajen dubu goma a ƙasa kuma wallahi guzurinsu suke ci abinda suke shimka shi ne suke girma kaga tsamanin rayuwar lahira rayuwar barzakhiyya rayuwa ce ta haka a rayuwa ce ta abin da ka shimka shi zaka girma dole ka yarda akwai rayuwar barzakhiyya kaga Allah da ya tashi kan labarin mutanen Fir'auna suna rayuwa ta barzakiya sai ya ce annaru yu'raduna alaiha annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya kaga sai Allah ya ce to su irin na mai tsire ake musu ka san mai tsire ko idan ana ga tsire ke je gurin mai tsire gani in ya juya nan gurin in ya ga sai an jima sai ya juya can shara haka ake asu fir'aun annaru yu'raduna alaiha wuta ce ake bujiro wannan bangaren nasu an jima a jiro a bujiro guduwan wa ashiya Allah ce sahiya da mareci a cikin rayuwarsa ina تبرزك ويوم القيامة ما ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wannan rayuwar barzakiya ce za a musu irin na gashin tsire amma ranar da alkiyama za ta tashi sai Allah ta adkhulu ala za mu shigar da iyalin fir'auna da shi kanshi cikin ashaddul azab matsananciyar azaba wannan kenan to kaga kuma sahabban manzon Allah ha da shahidai suka suna ina suna aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka yi shahada kadda a ce sun mutu wala ta kulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat me ya faru bal ahya'un walakin la tashurun ubangiji ta'ala ce wala ta kulu liman yuqtalu fi sabilillah wa'inda aka kashe a bisa hanyar Allah kadda ku rika ce ba su mutu kadda ku ce sun mutu Allah ce bal ba haka abin yake ba aya'un su irin wata rayuwa ce suka samu rayayyu ne a wajen Allah kuma yi rizuku da ana arzata su an aka ce ana arzata musu aka san yana morewa ko suna can suna morewa su kuma kaga haka Allah ya ce za ka ce ah to ya za a ce kal a ce mutum ya mutu kuma a ce kal a ce ya mutu sai Allah ce wala tahsibanna alladhina wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah farihina bima atahum Allah min فضله Mhm.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا تخافوا ولا تحزنوا Mm.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون dan karkace me yasa za a ce ba a ce sun mutu ba sai Allah ce wala tahsabanna kadda ma ku sa tsammani tsammani ma karka sa ba lai ka faɗa tsammani ma karku sa cewa wanda aka kashe a bisa hanyar Allah sun mutu bal Allah ya ce ba haka bane ba rayayyu ne farihina bi ma'atahumullah suna nan suna alfahari suna jin daɗi suna morewa da abin da Allah ya ba su ashe ita rayuwar barzakiya akwai ta can ana musu gashin tsire safiya da marece su kuwa da aka ce suna nan Allah ya arzuta su da kayan jin daɗi suna alfahari talaka yana alfahari ne ina talaka yana alfahari sai mai jin daɗi yake alfahari sai wanda yake da komi a rayuwa shi yake nuna isa da alfahari to farihina bima atahumullah su suna alfahari da abin da Allah ya basu ashe akwai abin da Allah yake badawa a rayuwar barzaku na daga faralarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim ko hal ma albishir suke badawa ga wa'inda basu zo ba ka wanda da ya sani shi ma da ya kokari ya jihadi ai ya mutu a wannan hanya albishirin ka wani kame da hankali ka mutu a irin hanya irin tamu haka suke bada albishir ga waɗanda ba su zo ba suna cewa babu tsoro babu tashin hankali don haka Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana duk waɗanda suke ce Allah ne Ubangijinsu suka yi tsayin daka akan haka to ranar mutuwarsu kansu mutu ma sai mala'iku sun ba su albishir baka barin duniya sai ka tabbatar da matsayinka a wajen Allah wallahi ba wanda zai bar duniya illa kafin ya bar duniyar sai ya san meye matsayin shi yanzu mutumin da kafin ya mutu mala'iku suka sabko suke mishi albishir ɗaya ne da wanda mala'ika zo ce kawo ranka da kanka mai ko hannunka a ɗarme ɗaya ne da wanda za a ce ga mota an ba shi katkat kyauta mai sanyi kaga akwai wanda za su mutu mala'iku suna musu barazana kafin su mutu ma suna t- musu maganganu suna duk dukansu da guduma suna tsawar da inda a ce an yaye hijabi dan adam ya ji karagin da wanda yake kadai za ya isa kai ka rasa rayuwarka amma ga wanda Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma إن الذين قالوا ربنا الله ثم istaqamu استقاموا تتنزل عليهم الملائكة Mhm.
ألا تخافوا ولا تحزنوا Mm.
وأبشروا بالجنة التي كنتم kaga ubangiji توعدون ta ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda suka ce ubangijin su Allah ne shi kadai kuma suka yi tsaya tsayin daka akan haka sai addini sai musulunci sai sunna tatanazzalu alaihim almalaika lokacin da za su bar duniya mala'iku suna sabkowa gare su mala'ikun nan za su zo da irin kyawun sufa kyaukyawa suna maka maganganu masu daɗi suna Allah ta khafu kada ka ji tsoron abin da zaka fuskanta zuwa ga Allah wala ta zado kada ka yi bakin cikin abin da zaka rasa a duniya abin da Allah ya tanada maka yafi abin da zaka bari a duniya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kafin su mutu suna bisu albishir da aljanna da Allah ya tanada musu ta ada mu muna kaunarka muna son ka a rayuwar ta duniya ba muna tare da kai har a cikin kabari muna tare da kai har eh mun raka ka aljanna suna maka irin wannan albishir din da haka ashe mu sani cewa mawaki ne ce kowa ya mutu ya huta kowa ne ya mutu ya huta ba kowa ba akwai wanda in sun mutu sun huta sun ne wanda suka mutu akan ikhlasi bangaren aiki da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka mutu suka ce Allah shi kadai ne ubangijinsu kuma suka yi tsayin daka akan tauhidi wannan su ne in sun mutu sun huta amma wallahi wani in ya mutu an huta da shi ne daga ranar ya tashi tsaye saboda abin da zai fuskanta ba alkhairi bane to nan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin masu ikhlasi da koyi da manzon Allah suna da ladansa a wajen Allah kuma ba su da damuwa ba su da bakin ciki balle tsoro sai Allah madaukakin sarki ya ce mana وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء mhm وهم يتلون الكتاب Mm.
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم mhm فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ubangiji ta lati wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay yahuda suka ce addinin kiristanci ba akan komai yake ba dan Allah baya karba ba faƙalatul nasara su ba kiristoci suka ce lantar yahudu ala shai ai yahuda ba sa kan komi na gaskiya addininsa addinin ƙarya ne kuma haka ne sun yi gaskiya yahudawa da suke a zamanin yanzu ba addinin gaskiya suke ba su dai suna ɗaura ilhulansu ne kawai suna zalunci barantana addinin hargowa da kaɗe-kaɗe da wake-wake addinin salama ake shago a zo a sha kiɗa da waka da rawa kuma a ta shi ne tsira ka wallahi alhamdulillah da dai hadana da islam wa makon nari na hata da ya laula an hadana Allah kai da ayyuka ta bangare aika shiga uku ba ka gane ubangijinka ba har ka mutu aika shiga uku wallahi amma sai Allah ni imtar da ke da ka tashi kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan ba karamar cin nasara bane ya ishe ka alfari a duniya ko baka da ko dala kace ni musulmi ne wallahi ya ishe ka ko baka da kowane irin diplom a duniya in dai kace ni musulmi ne ai ya ishe ka abin alfari ya ishe ka abin alfari ya ishe ka takama kai doro wallahi saboda duk wanda ya mutu a cikin wannan al'umma bai mutu akan musulunci ba to ya fada cikin hadari amma musulmi duk laifin da yake in dai ba shirka yake a Allah ba ko mun zunubin da yake in ya mutu yana cikin mashiyar Allah Allah ya so ya mishi azaba ya kashe aljanna in ya so kuma ya hime gaba ɗaya ba kashe aljanna ba azaba duk yadda za a yi da sai kashe gazana sai dai shirka kake yi man kana fil ummati dakhala jannata illa man aba manzo Allah ce kuma duk wanda ke cikin al'ummata sai ya shiga aljanna wallahi sai in ya kiya sabai suka ce kiyawa kuma ya wa zai ke shiga aljanna ce duk wanda ya mun da da aljanna ne shi wa man asani faqad aba wanda ya sa abin shine kawai yake shiga aljanna Allah ya kara annabi aminci wa qalatul yahud laysat nasara ala shay yahuda suka ce ai kristoti ba sa kan gaskiya ba sa kan addinin gaskiya kuma haka ne wa qalatul nasara su ma kristoti suka ce laysat yahud ala shay'in su ma yahudawan ba addinin gaskiya suke ba kuma sun bar addinin da gaskiya haka ne a taurar da suke aiki da ba a taurar gaskiya wace ta yanzu haka linjilai yanzu akwai a sayan minan da ake cewa tastawo akwai nuboko akwai tsohon alƙalin sabon alƙawali akwai tufka da warwara wannan idan kana karanta za ga akwai sabanin hankali za ga surorin shirme ne akwai wata sura da ake cewa kai Allah so yake wallahi wanda Allah shirye da shi ya shirye da shi sai da aka wa Allah kirari aka ce ba abin da yake bacewa Allah ba kaza ba kaza a cikin sura ba kuma aka zo aka ce wai wata rana Yakubu ya shigo cikin Jordan cikin garka ko gona ake cewa wasu Allah yake cewa idan kake Yakubu sai ce gani na ɓoye saboda jin tsoronka ya ce a fito mana inganka sai ya fito kuma ya zo suka gama suka tattuna suka hira da Allah zai koma sai ya kuma ya ririke shi ake kokowa sai ya ce sai ya bai gafara zai koma sarki ya tabbata gara kaga da an ce Allah shi ya fi kowa ya fi karfin kowa yana ganin komi kuma ga shi ya rasa inda Yakubu yake yana ta ira kake yana ta na ɓoye da tsoronka kaga an tuka an warware kuma ga shi an zo ana kokowa ya ce ba ya kuma ba sai ya bai gafara kenan kaga Allah kasashe ne tunda ya kasa kubuce da ganiyar ku haka yake cikin littafin nasu shirme ne da kakar da za a ga shirme ne kuma haka za a ce kawai ka zo ka bude a cikin church a karanta maka a karanta a karanta kuma sai a ce a rihe kuma a tashi a yi tabi a yi rawa baka da incin ka je ka kalli abin da zai kuma da ba da yadda ka sa ka wada kawai a hamata ka ta yi gida haka ne wallahi kuma akan wannan addinin suke kashe dukiyar sola saboda yadda kake kashe a addinin ka ba wani kirista da zai je ranar church mai bada wani abuwa har yara ƙanana kowa sai ka bashi abin da zai bada don taimakon addini wani kirista yake cewa idan mun rasa abin da za mu bada za ka jimke hannunka ka meka a fasto a dunkula hannun ya karba hannun kamar ka bada saboda tsabar niyya taimakon addini haka suke wallahi mai kosai da suke tuye kosai in kirista ce sai tana bi addininta barantana dan kasuwa balle ma'aikaci amma mu yanzu sai a jawa a taimaka bi sabilillah sai ka ce Allahu akbar sai ka dahi a jihun ka zaka yi kafara ya dahi a jihun in an ce ga 'yan agaji na za su amsa kuma sai ya laluba in yaji nan gurin 'yan dimil dimil na ce ka wannan ina sun fi karfin abada sai ya shafa nan ma sai ya diba can inda ya je ya sayi lemu ko wani abu da aka bashi 'yan canji ta wanda 'yan canji suna zai ɗauko ya watsa tana su yi kara shi ne taimakon addini amma sai ka je shi ana ala ina sa'atullahi galiya yana allahu akbar kadar allah tsada gare ta shi kuma na sayanta da arha wa inna salatul lahi ghaliya wa inna salatul lahi hiyal janna yana kabbara to wallahi ya kamata mu yi da gaske in zami da abin da yake da muhimmanci wai lalacewar mu ta safa idan mutum zai yi karatun addini ma yana ga ba zai iya sayan qur'ani da kai malam ina so in yi karatu ko na samu littafi saboda addinin bai kai ya sayi qur'ani da kai shi ba asara da yake gani a bashi kyauta haka muke wallahi mutum ya ce yana so ya yi karatu amma so yake ga bashi sarakar littafi so sarakar qur'ani yake so na saraka ba zai isa kudin shi ya saya ba idan yana karatun abin da ya shahi wani konkur ne akwai littafi na mat ko ne zai iya sayarwa ko na kaza ne zai iya sayarwa amma qur'ani bai qur'ani ko mun tsare shi jika biyu amma ba zai yi jika biyu sai qur'ani so yake samu na saraka na kyauta Allah ya sauke wallahi mu canza mu canza mu canza addinin nan ba irin fahimtar da muka bai akwai bambanci kwarai da yadda yake ya kamata mu ƙara gyarawa Allah madaukakin sarki yace Yahudawa sun ce Kiristoci ba sa kan gaskiya Kiristoci sun ce Yahudawa ba sa kan gaskiya wa hum yatluna kitab duka su kuma kowa na karanta littafi a cikin littafin nasu kuma akwai imani da bangare daya a cikin attaura akwai bayanin imani da linjilar da za a zo da ita bayan Musa zuwa ga Annabi Isa alaihi salam balle cikin linjila akwai imani da attaura da aka Musa kuma akwai imani da mi da alqur'ani da zai zo gabanta amma kuma ba su gane gaskiya ba kowa na kalubalar da uwansa kazalika qala allazina la ya'lamu da misla qawlihim haka Allah yace haka irin wannan maganar tasu haka waɗanda ba su da imani suka faɗi a wanda ba su da ilimi allazina la ya'lamun wanda ba su da ilimin shari'a haka suka faɗi ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misla qawlihi kwatankacin irin wancan magana suka ce addini annabi Muhammad ba addini ne gaskiya ba su su suke kan gaskiya su da suke da gumaka da suke bautawa amma sai Allah ce fallahu ya hukumu bainahum ubangiji ta'ala zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wanda yayi addinin yahudanci na gaske na annabi Musa alaihi salam zai tsira wanda yayi bai na gaskiya ba to shikenan ya halaka wanda yayi addinin kiristanci na annabi Isa na gaskiya shine ya tsira amma wanda ya zo na tabi da waka da rawa da shaye-shaye yana ta addinin salama yake ya halaka domin annabi Isa sallah yake addinin addinin annabi Isa musulunci ne kuma zai dawo ya ci gaba da musulunci a ƙarƙashin tutar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka allah zai hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama fi ma kanu fi ya talifun akan abin da suka samu sabani da gardama a cikin addinan su sai allah madaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulai أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين masu fassara sun samu sabani akan manufar wannan aya wa man azlamu mimman mana a masajidallah ba mafi zalunci kamar wanda ya hani a shiga gurin bautar Allah masallaci na Allah an yi zuka rafiya sabo a ambaci sunan Allah a ciki duk duniya ba mafi zaluncin kai kamar wanda ya hana a je masallaci a ambaci Allah wasa afi karabiya har yayi kokarin daukan mataki a wajen rushe ɗakin na Allah wasu malamai suka ce wannan aya ta sabka ne akan bani Isra'il da suka rushe Qudus a zamanin wani ba ma guje sarki da aka ce da shi Buktasir suka taimake shi akan aka rushe Qudus aka hana bautar Allah a ciki wasu malamai suka ce wannan aya tana magana akan wannan ne wasu malamai suka ce wannan aya tana nufin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka hana manzon Allah zuwa Ka'aba garinsa na aihuwa kuma masallaci na Allah lokacin da ya taso da sahabbansa za su zo domin yin umara mutanen makka suka shirya suka yi reniyo suka ce ba za mu bar mutumin da ya kashe iyayenmu da kakanninmu a yakin badar bai shigo garinmu sai dai a je a yi sulhu tsakaninmu da shi amma bana dai ba zai shiga ba sulhu biya yana jin shi ko ai ba yakin badar na ina jin aka zo aka rubuta sulhu shi ne bana ba za ka shigo garin maka don yin umara ba manzo Allah ya ce ya yarda daga garinmu makka idan mutum ya imani ya je madina kamar yadda mana shi manzo Allah ya ce ya yarda mu kuma namu in naka in ya zo ba za mu maida ba annabi ya ce ya yarda waye mai rubutun Ali bin Abi Talib da aka kayi waɗannan sharri aka zuba da aka tashi rubutawa an yi gaba ɗaya sai aka rubuta sharaɗi daga mutanen makka suwa da suwa da wakilan da kuma muhammadu rasulullah sai da ali ya rubuta wannan sai suka ce a wannan rubutun bai yi ba in mun hanyar mun yi da kai rasulullah ne dan me za mu yi wannan sulhun da kai ai za mu bari ka wuce ai mu yarda ba sai an goge to a nan gurin ne Ali bin Abi Talib ta ta kai mai karshe ce wallahi shi ba zai goge ba ya rubuta Rasulullahi da hannun shi a ce ya goge ce wallahi ba wanda ya sai ya sa shi ya goge manzala sun sun ce nuna mun gurin manzala baya rubutu aka nuna mai sai ya goge da hannun shi mai albarka ka ce ka goge a musulunci malam duk wanda ya san musulunci a babu ta'addanci a musulunci garin su ne fa na aihuwa kuma wallahi idan ya ce sai ya shiga kuma zai shiga saboda akwai kumandodi sai na umar ya ce ya sula ka ba mu damar mu buɗe hanya kawai ai kasa a buɗe hanya ko? kuma wallahi za ta buru saboda lokacin ma da aka yi hijira an san waye shi mutane sai sun ɓoye suke shi da zai hijira zuwa ya je majalisa sai ce to duk dai wanda yake son ɗiyar shi zama rayu mu dai hijira za mu gama a bayan gari za mu hijira za mu je can inda annabi yake birnin madina wanda yake so mata ya zama 'yan takaba mu gama da shi a bayan dutsen nan duk wanda yake son uwarshi ta rasa ɗanta magamu ba wanda ya tarbe shi da haka ya ce a ba su dama a buɗe hanya umara sai an yi manzala ta yi haƙuri hatta ka ya ce wai kai ba rasulullahi ba ne su ba mashirkai ba ne ba addini nan ba shi ne addini na gaskiya ba inna dina inda Allah isla Allahu akbar abubakar ya ce kai wannan ba aikin Allah ne Allah ba zai bar shi abin da ba ne ba ka kiyaye kanka ka yi shiru ya ce yana daga cikin abin da ya nadama a rayuwar shi guda uku wannan maganganu masu zafi da yawa manzan Allah ya ce zama bar ‘yan iska su hana mu zuwa ɗakin Allah ka ba mu damu buɗe ƙofa a nan ya ce iya hakuri ne wanda ya imani daga makka in yaje madina manzala sai ce mun yi sharaɗu su kai hakuri ka koma shi kuma sai ga maimakon ya koma can sai suka zo ya zo ya da zango shi ma wancan in yaje aka ya da zango sai suka taru a guri guda sai suka zama duk wani fatakin da za su fita duk wata kwamba ya sare ta su kwace da ƙarfin tsiya sai ga suna aikawa ya rasulullahi mutanenka da suke guri kaza ga abin suka wanda Allah ka yi hakuri su koma inda kake maza Allah ta a ashar ɗi muke da ku a ashar ɗin an hasa su koma can saboda sun ji wuya sun ji wuya kaga daga nan masu kamar samun matsala wayanda ake korowa ɗin bayan sun yi imani ba sa koma can hasu ya da zango suka yi garin su kawai tsakanin maka da madina kawai duk wasu yan iskar da za su zo da wani kwamba ta kaya su tsare kawai su amshi kuma ake labar manzo Allah waye ce su je madina ya ce a ashar ɗi muke da ku kuka ce in kora su kuka ce in kora su shi ko duk mutumin da kaga ya bar gurin manzo Allah ya koma gurin wani ai ya zama dan iska me an wani ma dawo da shi wani mayaki fa gwarzo wanda kowa ya san shi ya je garin Madina yana yawo akan doki wai yana labiyawa yake nema wai manzo Allah yake nema ya kashi sai ya ci karo da sayyidina Umar shi wa kake nema shi yana neman Muhammad me zaka yace so yake kashe shi shi kai ce eh sai da umar ce ba su lokacin da cikolar shi ba na sauko shi da hannu daya da kan doki ya je ya tsarbe shi a ginjingin shikin dabino ya je ce ya rasu daga wani mutum ya zo rari mai ya kashe ka amma na kama shi na tsarbe shi a ginshikin abin nan masallaci ce ai da baka buge shi ba ya ce ba buge shi maza ai umarninka muke jira kawai ai da tunan an mance shi umarni muke jira kawai saboda su sabai ba sa abu sai da umarnin manzan Allah ba sa gaba gadi bayan gaba gadi ba ne manzan Allah sun ce ku kyale shi wanzara sai sa abai sanwa daga gida abinci mai daɗi a kamai da ruwa mai lahiya ya ce ya sha yana nan gindin masallaci a yi sallah a yi karatu ana ɗarba da shi wanzara sai ya ce to kai yanzu ya kace ga ce to ni dai ka kashe ni ka kashe jarumi ya rasu da ka kashe ni ka san wa kashe ni jarumi ne ka kashe jarumi idan kuma kamar afuwa to ai da man kai mutumin kirki ne mai afuwa ne ha ai ka san me yake so kuma ko ta in ko kudi kake so to ka faɗi ko nawa ne za a yi a kawo dan bashi kaina sai da aka yi kwana uku ana haka da shi shi mai musulunta ba maza Allah bai tilasta ba kaga wannan ki nuna adalcin musulunci ba a tilasta ba ka shiga in kuɗi kake so ya rasulullah zan baka in ka kashe ni kuma ka kashe jarumi in ka muna afuwa kuma ai daman kai mutumin kirki ne mai afuwa ne kwana uku ana bashi ci ana bashi sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ku suke shi yace je ka an maka afuwa ya fita bayan garin Madina ya tsaya ce yanzu in na rabu da wa'annan mutanen idan zan samu mutanen kirki irin su a duniya in je gurin wata yan iska ya ce ka wallahi ba zai yi ba sai ga shi ya dawo da ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulullah musulunci kenan duk wanda ya ta'addanci a musulunci wallahi ba musulunci ya karanta da shi shi ya kashi ka zo musulmi yana kalmar shahada kana yanka shi kai kana Allahu akbar shi la ilaha illallah kace musulunci kai wallahi ƙarya ne ba musulunci bane wannan ba mutum mafi soyuwa a gurin manzo Allah kamsa bai kamar Usama amma wata rana wani mutum ya yi ɓanna a yaƙi ya karkashe mutane da yawa da ya ga usama ya yi kanshi sai ya ce a shaɗu allah ilaha illallah hawa ina a yi da shi ya rihe sai da ya sare mai kai aka zo aka ce manzo allah sallallahu alaihi ga abin da ya faru wani ya mana barna sosai ya karkashe mutane da ya ga an tashi a kan shi usama ya tashi a kan shi zai cire mai kai sai ya kalmar shahada ya ce amma da aka ban kyale yin sare kai manzo Allah ya ce a taka tulahu ba da an kala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi ba ya ce la ilaha illallah ya za ka yi la ilaha illallah tashi na tashi alke ya za ka yi da ita ce wallahi ya rasulullah yayi ne wadan jin tsoro na dan kada sare mai kai ya ce ka tsaga zuciyar shi ka gani ya za ka yi la ilaha illallah da yayi ba ranar tashin alkiyama ya za ka yi da ita ce wallahi ya yi ne ba jin tsoro na saboda ya mana barna ya ga baya iya cin nasara a kaina ce ka tsaga zuciya wallahi ya ce ranar sai da ina ma ban musulunta ba sai a gaba ina ma uwata bata ya yi nadama akan abin da ya za ka zo kuma ka kashe mutum yana sallah ko yana hanyar cikin kasuwa ko gurin aikin shi ka yanka shi musulmi kuma ka ce ka yi addini wallahi ka san sakar cike ba addini ba na musulunci ba ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka addinin musulunci ba ta'addanci mu je karatu ban azlumin mana a masajidallah ba mafi zaluncin kai kamar wanda ya hana ɗakin Allah domin abota ma Allah kamar yadda waɗansu malamai suka ɗauka a hana manzan Allah zuwa Ka'aba don yin umara da bautar Allah da ambatan Allah shine Allah yake ni ba mafi zaluncin kai kamar wanda ya wannan wasu afi karabiya yayi kokarin rushe ɗakin na Allah ba shi abin da ke gina masallaci abu guda biyu ne akwai gini irin wanda muke gani da bulo da da suminti a yi fantur da sauransu wanda shine gini na farko gini na biyu shine mi rahi ta fuskar ibada idan ka hana abauta ma Allah a cikin ɗakin Allah kawan ka rushe shi ne da haka rushe shi ta fuskar ibada ta fi illa ma saboda rushe shi ta harkar abin nan gini dan in ka rushe shi ma ko ba gini ai za a yi sallah da kan ko ba za a yi ba za a yi karanta alkur'ani amma in kana ambata Allah kuma fa Allah ce ulaika ma kan lahu ma'idukul wa idan khaifin su da suka yi wannan ba su da dama a gare su ta shiga wannan gurin sai suna jin tsoro kamar yadda in baitul maqdis ne waɗanda suka aikata wannan ba su gushe ba duk lokacin da za su zo wannan gurin suna jin tsoro suke shigowa da haka idan ka diba yanzu yau da ake cikin yahudawa sun zama sun hana falastinawa shiga baitul maqdis su yi bautar Allah yadda suke so amma da ka suna cikin me kullum suna cikin tsoro da fargaba kullum suna cikin tashin hankali tsakaninsu ba su da nutsuwa ko kaɗan sun hana musu sakat amma su ma kuma suna cikin matsalar tsoro kullum da fargaba saboda su suna tsoron mutuwa bai hudu na tsoron mutuwa da bindiga za ka ɗan falastin na kore shi da dutse fa saboda kai buga bai dutse ya mutu shi da bindiga shi dutse amma sai ga yana gudu Allah ta'ala ce lahum fi dunya khizi a ran duniya suna da kaskanci da walakanci walahun fil akhirati azabun azim kuma a ranar lahira suna da azaba mafi walakanci azaba mafi girma idan muka dauki abin da ya faru a cikin sulhu hudaybiya abu ne wanda yake akwai darasi mai yawa a ciki kaga duk manzon Allah ya yarda da sulhu amma a cikin shekarar gaba ɗaya su da kansu suka nemi warware alƙawarin su da kansu suka ce sun an wasa saboda me sun sha wahala wanda shi ke nuna musulmi duk lokacin da ake cuta masa ya hakuri Allah madaukakin sarki da kanshi ne yake taimakon sa ya bashi nasara kaga Allah da ya ba su dama lokacin da suka taso ai gaba gadi suka tafi sai da suka kai harami ba wanda ya sai tunkare su a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira kana taba shi wanda yazo ya rungumi harami baitullah shi ba ya tsira aka yi shela amma akwai waɗansu mutane saboda sun yi ta'addanci sosai wanda manzo Allah ce waɗanda inda aka gansu aka musu a kashe su akwai guda da ya ga tura ta kai bago sai je makalkale a gindin Ka'aba aka ta manzo Allah gashi akan Ka'aba ya ce ku kama shi ku kashe shi saboda babban dan ta'adda ne ya ta'addanci da yawa manzo Allah sallallahu ya shigo Ka'aba salim alim lamun lafiya suna cikin fargaba ana hama ayi masu gudu su gudu ka san gaban gwamnati sai kuka yi ta'addanci in aka yi juyin jihar ba ku bane sai mi sai neman biza ko sai manzo Allah ci duka a taro musu aka taro Qurayshawa da mayyamayyan shakiyin nan yace me kuke tsammanin yanzu zamu kace ah to ai mun san kai mutumin kike mai afuwa yace to ku shaida na muku afuwa gaba da la tasriba alaikum al-yawm yaghfir Allahu lakum kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa shi zan ga muku ba abin da zan ci muku illa kamar abin da annabi Allah Yusuf ya ce wa mutanansa kada ba ku da damuwa yau ba ku da matsala yau Allah ya gafarta muku na daga cikin abin da yake karanta a cikin sulhun madabiya maganganun da Umar yayi sai na Abubakar yake ce mishi wannan manzo ne na Allah har ta kai wannan abin ya fusatar da mutane da yawa daga cikin sahabbai yaya za a zo muke da gaskiya kuma a zo a sa mana wasu sharuɗan da ba na gaskiya ba mu yarda shi yasa manzo Allah ya ce ku tashi mu koma kowa ya zama shi kowa ya yanka hade shi suka yi shiru kawai gani suke za a ɗanyi wani tunanin da ya manzo Allah ya canza a je a buɗe hanya kawai a je a yi a yi abin da za a yi har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi aski ba su yi ba ba taɓa samun wata rana da manzo Allah ya bada umarni ga sahabbai ba suka yi da musiba sai wannan rana amma me ya bashi dama ya fita daga cikin wannan damuwa shi ma sai da ya nemi shawara ta fuskar mace ashe akwai da shawara mata suke da muhimmanci idan mace mai hankali ce mai addini to ana shawara da ita kaka ce haba matalmi ya je ce matarsa yau fa an samu matsala ta ce matsalar me aka samu ce wallahi sahabbai na ba su umarni har guda biyu a jere ba wanda suka aikata ta ce kai ma ya rasulullah ai irin wannan lokacin ba lokacin ba da umarni bane yace to ya zan yi ta ce akwai yadda zaka yi ba ka ce su yanka hadiyarsa ba su yanka waye to ai tashi zaka yi ka yanka taka ka gani tunda Allah ce mun laqad kana lakum bi rasulillahi bi ai yau wannan ranar ce zuwa zaka yi kai yanka ka gani manzon Allah yana cewa a ka masa hadiyarsa da yace bismillah ya kanya gabe yankan kowa ya danne ta ya turmuza mata wuka mai suka ya suka yace a kira masa wanzamin sai ya aski kafin wanzamin sai masa aiki su da kansu suke wa kansu aski saboda mi yau rana ce wanda aiki ake faratik to kai ba a cikin gidanka sai ka dauki wannan misalin akwai ranar da ba umarni ake badawa ba aiki ake akwai ranar da zance baya yi akwai darasi diya a cikin wannan sulhu na hudaybiya wannan shawarar da matar ta bashi kaga sai ta zama mafita a gare shi to wannan shike nuna ashe akwai abubuwa da dama wanda mata suna da haƙƙin ayi shawara da su kuma a karɓi shawarar su kuma a samu cin nasara Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu alayi halin yan uwa addinin musulunci wallahi wadataccen addini ne dan komai akwai a cikin shi akwai mafita akwai hanyar cin nasara a cikin addinin musulunci da haka muna wa Allah godiya akan wannan shiriwa da ya mana abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi